وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأمة وانا كسا birnin tarayya na Niyani a nan jamhuriyar Nijar ina yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina mai matukan farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa waɗannan kusaku namu a wannan dare wato daren lahadi daren sha tara ga watan rajab hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha takwas ga watan ɗaya shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar a daidai wannan lokaci daga wannan masallaci masjidul muhajiri wanda aka shirya haɗuwa domin tunatar da kawunanmu al'amari da ya shafi addininmu da rayuwarmu al'amari da ya shafi duniyarmu da kuma lahirarmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani a wannan lokaci insha Allahu ina so zan yi mana lokaci ne ko matashiya ko tattaunawa game da abin da ya shafi wato waɗanne dalilai ko ayyuka ko sabubba suke jawo wa bawa ya rabautu da ƙaunan Allah mahaliccinmu. wato abin da suke cewa al'asbab aljalibatu lil muhabbati Allahi lil abd waɗanne dalilai ne suke jawo wa bawa ya samu ƙaunan Allah domin tabbas duk bawan da ya kai matakin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunace shi to wannan ya rabautu shi yasa kuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin abubuwan da ya bayyana na matsayi da ya samu a wajen Allah shine kaunan shi da Allah yayi a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila Allah madaukakin sarki ya zabe ni kuma ya maida ni baji dadin shi kamar yadda ya zaɓi annabin Allah annabi Ibrahim ya mai da shi baji daɗin shi wattakhadha Allahu Ibrahima khalila to ashe kaga mutum ya samu matsayin da Allah zai ja shi wato kusa da shi kuma har ya kaunace shi wannan daraja ne mai girma ga ainihin wato shi bawa to yana da kyau mu binciki bayanai da ainihin malamai suka yi a ƙarƙashin abubuwan da suka fahimta na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na waɗanne dalilai ne yake jawo wa bawa ya samu ƙaunar Allah malamai sun yi rubuce-rubuce a wannan babi akwai littafi ɗan ƙanƙani mai girman fa'ida wanda shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiya al-harrani Allah ya ji kanshi da rahma ya rubuta a ƙarƙashin wannan babi wanda ya sa wa suna da ƙa'idatun fil mahabba haka almajirinsa wanda ake wa laƙabi da shekul islami tsani wato abu abdullah ibnu qayyim al-jawziyya al-imam ibn al-qayyim shi ma yana da ainihin wato littafi da ya rubuta wanda ya tattaro irin waɗannan wato dalilai da sabubba da ke jawo wa bawa ya samu ƙaunar Allah maɗaukakin sarki da haka daga ciki ne insha Allah za mu bibiye su mu ji wasu daga cikin ayyuka da halaye da ɗabi'u wanda idan bawa ya sifantu da su to zai haɗu da ƙaunar Allah maɗaukakin sarki Allah ya sanya mu cikin bayi da Allah ke ƙaunar su kafin sannan yana da kyau mu tsaya mu duba idan aka ce ƙauna almahabba ne ake nufi malamai da suka san ilimi na harshe da kuma bayani na kalmomi musamman na larabci sun yi ishara zuwa ga duk abin da kake ganin sauƙin shi to ya fi wahalar ta'arifi wato kalma idan yana da sauƙi ana amfani da shi idan ka ce za ka yi ta'arifin shi sai ka ga kamar kana faɗan wani abu ne can daban da ba ma'anar kalmar ba shi yasa duk abin da yake sananne da zaran an faɗi kowa ya sani to ba su fiye son ma a tsaya ana ta'arifin shi ba alal misali suka ce idan ka ce wato kuɗi an san kuɗi ko menene kuɗi menene kuɗi aha a gani an rasa ta ina ma za ta kama to haka abin yake duk abin da kake gani yana da sauki to ta'arifin shi ya fi wahala kwarai da gaske idan ka ce kuɗi shine abin da ake siyan kaya da shi haka ne ko ko abin da ake kashewa ko abin da mutum yake zaune arziki da shi ko abin da ake cinikayya da shi sai ka ga wannan ta'arifin da ka yi ba ka yi bayani da zai gamsar da mutum abin da ake nufi da kuɗi ba domin duk abin da za ka faɗi akwai wani abu da ake iya amfani da shi a wannan babin shi ma yanzu misali kamar yadda muka ce abin da ake siyayya da shi da daman mu yanzu muna siyan abubuwa da dama amma kuma ba da kuɗi muke yi ba muna yin amfani da wasu hanyoyi ko wasu abubuwa da suke badil kuma ana cinikayyan da su to shi yasa da suka zo wajen bayanin ta'arifin al-mahabba suka ce al-mahabbatu huwa al-mahabba soyayya kawai shine so ko kuma kace kauna shine kauna an gane wannan ne kyau ko to sai dai babu laifi a faɗi wasu abubuwa da suke wato kaman ka ce sifofi ko a abubuwan da ke ishara ko nuni zuwa ga mai ake cewa kauna da haka matakin farko daga cikin maganganu da suka faɗi game da almuhabba suka ce hiyal mailu da'im bil qalbil ha'in wato shine karkata wanda yake dauke hankalin mutum zuwa ga wani abu da zai ci gaba da tunanin shi a koda yaushe a wannan babi idan ka buga misali da samari da 'yan mata a lokacin da ake soyayya za su fahimci wannan ko? Za ka ga saurayi a kullum idan ya ga wata budurwa da yake so kullum hankalin shi yana karkatuwa ne zuwa gare ta. Haka ne ko ba haka bane. Ita ma za ka ga kullum tana ainihin wato tunanin shi. Tana nan tana ainihin wato kallon suran shi a zuciyanta da kuma a cikin idanta. Kamar yadda shi ma a koda yaushe ko da suna ya ji ne kamanceceniya da nata sai ya tuna ta. me ya jawo wannan saboda kauna da ya shiga zuciyar shi kad shagafahu hubba haka suka ce za a iya fassara mahabba da ku da cewa itharul mahbubi ala jami'il mashhub wato wanda yake kaunan abu ya zaɓi wani abu ya fi son shi fiye da sauran ma'ana idan mutum yana kaunan wani abu ko da akwai irin waɗannan abubuwan masu ɗimbin yawa sai ya ji ya zafi wannan ya fi son wannan a saman sauran nau'in abinci ne a'a kamar yadda muka ambata ne tsakanin masoya a'a wani nau'in irin gida ne ko abin hawa a'a wani takalmi ne ko wayan hannu sai ka ga mutum wannan wanda zuciyar shi yake so duk wanda za a kawo in ba wannan ba ba zai ji ya gamsu ba to wannan shine abin da ake cewa almahabba da sauran hanyoyi da malamai suka bi wajen kusantar da ma'anar da mahabba yake ainihin wato kai mutum zuwa gare shi to yanzu abin da ake cewa a nan ka ɗauki irin waɗannan ma'anoni da fahimta baki ɗayansu sai ka yi tunanin menene da menene za ka aikata ka samu irin wannan matsayi a wajen Allah ya tabbata a cikin hadisin almamu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idan Allah yana kaunan bawa nada jibrila sai Allah ya kira mala'ika jibril sai ya ce mishi ina kaunan wani da haka kai ma ka kaunace shi mala'ika jibril sai ya kaunace shi sai kuma shi ma ya je ya tara halittun da ke sama sauran mala'iku kenan sai ya sanar da su cewa Allah na kaunan wani ni ma jibrilu ina kaunan shi da haka dukkan ku kuma ku kaunace shi daga nan sai a saukar da kaunan wannan bawan a cikin duniya sai kowa ya je yana kaunan shi to kaga wannan yana nuna wannan bawa ya zama wani zababbe ne a cikin sauran to me yasa bawa zai samu irin wannan matsayi a wajen Allah to su ne abubuwan da muke son ma yi wato yi dube zuwa gare su insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gaman kata malamai sun kawo abubuwa da dama amma a gurguje za mu yi wato tafi wajen ambatan wasu daga ciki akalla mu ga ko za mu iya ambatan kamar misali goma na farko suka ce daga cikin dalilan da yake sa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunaci bawa shine bawa ya zama mai tilawan alƙur'ani wato qira'atul qur'ani bi tadabburin wa tafahhumin li ma'anihi wa ma urida bihi bawa ya zama yana karatun alƙur'ani karatu na wanda yake fahimtar alƙur'ani kuma wanda sanda yake karantawa yana tintintini akan abin da yake karantawa sannan sai ya zan yana aiki da abin da ya karanta ya fahimta na alkur'ani to idan mutum ya ainihin kasance yana da wannan sifa to lallai ya samu ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah zai karfafe shi menene ya sa haka domin alkur'ani magana nawa ne ne jama'a maganar Allah ne babu shakka gwargwadon yadda ka nuna ƙauna ga maganar Allah ka damu da karanta shi ko a karan farko koyan shi sannan ƙoƙarin kiyashi kuma kana karantawa kuma kana karantarwa to lalle wannan zai sabbaba maka ka samu kauna a wajen Allah madaukakin sarki sannan babu wanda zai wato dukufa wajen koyo da karanta alkur'ani har ya kai ga matakin karantarwa face sai ya tabbatar da kaunan abin da ainihin wato yake karantawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama har ila yau cikin hadisi al-Imam Bukhari yake cewa khairukum man allama alqur'ana wa ta'allamahu man allama alqur'ana wa ta'allamahu mafi alkhairin cikin ku akwai wannan lafazin an gano wannan da kyau ko wanda ya shahara da muka sani shine khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ina fatan jama'a gani shine wanda ya koyi karatun alqur'ani kuma yake koyar da alqur'ani tabbas kamar yadda muka ambata idan har mutum ya zan ya damu da alkur'ani shine zai koyi alkur'ani idan mutum ya damu da alkur'ani shine zai rika koyar da alkur'ani to bayan koyo da koyarwar sai kuma ya zan kana tadabburin alkur'ani afala ya tadabbarun alkur'an ba za ta rinka cincin da karatun alkur'ani ba Qur'ani Allah ya ce abin da yake so da karatun shi shine tafakkuri da tadabbure shi. To a wannan gaban to mutum zai kai zuwa ga wato samun kaunan Allah wanda zancen shi ne ake karantawa a cikin Al-Qur'ani. Shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a koda yaushe yana cikin karatun Al-Qur'ani. Idan kana son ka ga yadda manzon Allah yake mu'amalantar Al-Qur'ani to sai kuma an shiga watan Ramadan sai ya karu sama da yadda yake a sauran watanni saboda a wannan lokacin yana in yi wato yi tilawan shiga malamin shi shine malaika Jibril har manzon Allah ya yayi karatun alkur'ani ya sauke karatun alkur'ani sannan a lokacin da yake banta tsakanin shi da Allah ya rinka karantawa wajen ainihin wato ibadar sallah to haka yana daga cikin abin da ake son kowa ya yi kokari ya ga ya samu rabo a cikin ainihin wato koyon karatun alkur'ani da iya shi lallai idan mutum ya kai wannan mataki to zai samu kaunan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na biyu mutum ya kasance yana neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar kula da duk abin da Allah ya farlanta mishi duk wani abu da Allah ya farlanta maka to ka ba da himma wajen ainihin wato yin su gwargwadon yadda ainihin wato Allah ya baka iko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce wato a cikin hadisul qudusi kenan ko inna Allah ta'ala qala man aada li waliya faqad adantuhu bil harb yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi duk wanda yace zai yi gaba da ainihin wato wanda na jibinci al'amarinsa to ya shirya yaƙi da ni Allah madaukakin sarki. To ya ake sanin wanda Allah ya zaɓa har ya kusantar da shi zuwa gare shi, shi ne Allah ya ce, Bawa baya samun wannan matsayi fiye da ya kula da abin da na farlanta mashi na ibadoji. Da haka duk wani aiki na ibada da Allah ya farlanta, to waɗannan su ne abubuwa da za ka kula da su a matakin farko idan kana son ka kai zuwa ga samun kaunan Allah maɗaukakin sarki. Ba zai yiwu Allah ya umarce ka yin abu kaza, ka ƙi yin wannan abin kuma ka yi tunanin cewa Allah zai kaunace ka. Don haka idan ka kula da farilla na ibadar sallah da azumi da hajji da bayar da zakka da makamantansu to ka fara taka matakalar farko kenan da za ka samu kaunan Allah maɗaukakin sarki. idan ka kula da waɗannan to sai ka je zuwa ga mataki na gaba shine ka yi wato yawaita yin nafilfili a cikin wannan hadisin da har ila yau Allah yake cewa wa ma taqarraba ilayya abdi a wa la yazalu abdi yataqarraba yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa ba zai rinka kusanta na da nafilfili ba har sai na ainihin wato kaunace shi kenan bayan ka kula da farilla to sai kuma ka yawaita nafilfili nafilfili na ainihin wato sallah sunanun rawati sunanu na ainihin wato qiyamin layli da ainihin makamantansu su sallar duha da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira da salatul awwabin to waɗannan nafilfili gwargwadon yadda mutum yake ainihin wato kula da ibada na nafilfili gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki yake ƙara jibintar shi Allah yake kaunan shi shi yasa wajibi mu dage da kula da nafilfili amma a karan farko da daman mu ma ba mu damu da farillan ba zaka samu mutum baya kula da sallah ko in yana in yana yin sallolin ma baya yi a bisa wajihin da Allah ya umarni manzon Allah ya dauki tsawon shekarun da aka aiko shi da wahayi yayi ta koya wa mutane yadda ake sallah a kullum yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli malaika jibril ya zo ya nuna mishi yadda ake sallah ya mishi sallah a lokacin farko da lokacin ƙarshe duk sanda mala'ika jibril ya koya wa manzo Allah shi kuma sai ya zo ya koya wa mutane saboda a san yadda ake ibada a san lokacin su sannan a rinka yin su yadda ya dace to manzon Allah ya ya bayyana lokutan sallah wata rana sahabi Abdullahi dan Mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali afdal wani aiki ne yafi falala cikin ayyuka da bayi ke yi manzon Allah ya ce as-salatu fi waqtiha yin sallah a lokan lokaci amma da dama ba ma yin sallah akan lokaci za a kira sallah mutum ya ci gaba da harkokin shi kamar ba da shi ake kiran sallah ba manzo Allah kuma yana cewa da mutum ya san falalan da yake cikin sahun farko da kuma kabbaran harama da zai riska a bayan limami manzo Allah ya ce wallahi da ku rinka yin wato rige-rige wajen ku zo ku samu sahun farko domin a tada kabbara tare da kai a sallah da kun rinka jefa ƙura'a mutane suna cewa ban yadda ba ni zan tsaya saboda me saboda kowa na son ya riski wannan falalar amma ina ganin babu wani masallaci da ake rigirgin sahun farko in fact idan liman ya zo wani masallacin ma cewa ba zai tada sallah ba sai sahun farko ya cika to ba za a yi sallah ba a wannan masallacin saboda kwayan mutum biyu za a tada sallah da su in an zo sallolin raka'an karshe ka ji mutane na ta shigowa a guje wannan na daga cikin wuraren da shedan ya ci galaba a kawunan mu Allah ya tsare mu daga shedan da haka mu kula da nafilfili manzo Allah ya ce akwai nafilfili raka'a goma sha biyu wanda suke da alaka da sallolin farilla duk wanda yake ba su kulawa to Allah zai gina mishi wani katafara gida a cikin aljanna kamar yadda ummu habiba ta bada labari Allah ya kara mata yadda to kai da ka zo sallah a gurguje ana cikin raka'a ta biyu ko ta uku ina ake maganar nafila kaga yin nafila mai ba baka ma ga lokacin yi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na gaba shine dawamu zikrullahi azza wa jalla mutum ya lazimci ambatan Allah mabuwayi da daukaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada bawa ya kuskure ya bar harshen sa ya bushe da ambatan Allah kullum harshensa ya zama yana wato jike da ainihin wato ambatan Allah kana tafiya kana zaune kana kwance zaka fita gida zaka shiga gida zaka shiga masallaci zaka fita masallaci zaka sa kaya zaka cire kaya zaka sa takalmi kai babu wani gaba na rayuwar dan adam wanda shari'a musulunci bai karantar da wato wani ambato daga cikin ambatan Allah da ake so yi ba to da irin waɗannan ne mutum zai zama daga cikin bayi wanda Allah ya ce wa zakiri na maha kafira wa zakirat masu ambatan Allah ambato mai yawa to rashin yin wannan da shari'a ta karantar shi ya kai ga wasu suka rinka yin wanda shaidan ya riya musu har su wayi gari su rinka tunanin su ne masu ambatan Allah suna ce su ne zakiru ko suna taron zikiri ko suna wani abin can daban har ma su rinka kirkiran hadisan ƙarya cewa annabi ya ce mutum ya ta zikiri har sai an ce mishi mahaukaci kaga hauka ai ba lafiya bane a ce mutum kuma a ce ko da da zagi aka ce wa mutum mahaukaci ai kaga mutum ba zai ji daɗi ba to balantana kuma a cikin bautan Allah so an fatan Allah na gaskiya shine yi irin wanda manzon Allah ya karanta manzon Allah a kowane yanayi yana cikin ambatan Allah wannan shine sirrin da yasa manzon Allah baya kasancewa a cikin wato rashin tsarki ko da yaushe yana cikin tsarki wata rana wani zo ya mishi sallama sai annabi ya mura zai dafa bango ya taimama sannan sai ya ce wa alaikumus salam suka ce yaya haka ya manzon Allah ya ce saboda zan ambaci sunan Allah ba na so in ambace shi a halin da ba ni da tsarki daidai da wa alaikumus salam manzon Allah ku duba yadda ya bashi muhimmanci to amma mu me ya cika bakunan mu daga wake-wake sai a shari'a sai gulma sai ƙazafi sai cewunan sai waƙewa ga kullum kullum shi yasa bawa zai yi nadama ranar da za a fito mishi da sahifan ayyukansa a baje mishi a gaban shi a ce ya karanta da kanshi kai da kanka kai ne alƙalin kanka a yau da aka kai wa kanka hisabi na abin da ka gani na sakamako a lokacin ne bawa zai rinka cizon yatsa yana cewa me ya samu wannan littafi laifi har dan karami baya baya koyewa sai ya tona mai asiri Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira wallahi abin da kowa ya aikata zai gani me me me zai rage ka idan kana zaune baka komai kai ta istighfari ko kai ta hailala ko kai ta salatin manzon Allah amma mutum zai zauna a majalisa su ta gulma su ta maganganun mutane suna cin namansu na sa'anni sa'ad sai a yi awa biyu shi sa annabi ya ce babu wasu mutane da za su zauna a wani majalisi su ki ambatan Allah a wannan majalisin har su tashi face sai sun zama kamar an yi wato mushe masu wari da haka mu kiyaye jama'a mu daina ɓata lokutanmu akan abin da ba za su amfane mu ba idan ka ga za a fara ainihin wato gulman mutane to sai ka tashi a wajen fala taqud ma'ahu hatta yaqudu fi hadithin rai har sai sun dauko wani zance mai kyau da ka ga za a fara gulma za a fara cin nama sai ka ce jama'a me zai hana mu rika ambatan Allah kai musu nasiha idan ba su ji ba sai ka tashi ka kyale su amma in ka zauna tare da su ko da baka yi Ba Allah ya ce innakum idan mithluhu da kai da su duk hukuncin su daya shi yasa wani khalifa daga cikin halifofin musulunci aka kamo wasu mutane suna zaune akan ma'idar giya sai ya ce a zo a yi musu bulala ɗaya daga cikin su sai ya ce wallahi halifa kaga ni ba ban sha giya tare da su ba hasali ni ina ma azumin nafila yace kana azumin nafila ba a fara mushi bulala 80 yace ni da nike azumin yace a fara yace kai baka ji fadan Allah madaukakin sarki ba cewa idan wasu mutane suka zauna suna ainihin wato lagawu suna kaza kada ka zauna tare da su ba zaman ka tare da su ya hukunta irin hukuncin su irin hukuncinka Allah ya kiyaye da haka mu yawaita ambatan Allah ya ku jama'a a duk sanda muka samu kanmu sannan ambatan Allah shine ibada ɗaya da mutum zai iya yi a kowane hali saboda ambatan Allah ana yi ainihin wato a bayyane ana yi a sirrance sannan ana yi da zuci da haka ko da a ban ɗaki kake malamai da suka san muhimmancin lokaci ba sa shiga ban ɗaki kawai su fito a haka sai sun ribaci wannan lokacin ta hanyar a cikin zuciyarsu za su ci gaba da ambatan Allah wai saboda yana ganin minti ɗaya ko biyu ɗin nan da zai je makewayi to kamar asara zai yi ɗaliban ilimi da suka san muhimmancin ilimi kuwa aka ce har a ban ɗaki in malamansu suka shiga to za su tsaya suna ainihin wato tilawar karatu malaman su ci gaba da sauraron musu to kaga mu ɓata lokacin da muke yi yayi yawa to wannan na daga cikin dalilan da yake sa bayi ba sa samun kaunar Allah Allah ya kyauta da aka mu yawaita ambaton Allah ambaton Allah mafi girma kuwa a ambaton Allah shine abu mafi girma wala zikrullahi akbar Allah ya samu dace abu na hudu suka ce ka fifita duk abin da Allah yake so akan abin da kai kake so ma'ana idan Allah na son abu kaza ya zama ka fifita shi akan kai abin da kake so to wannan zai sa Allah ya kaunace ka ai wannan abu ne wanda yake a sarari idan kana tare da wani abokinka sai zan kana girmama ra'ayin shi da abin da yake so fiye da naka ba wanda zai kaunace ka irin shi haka ne ko ba haka bane dan zai ce wane duk abin da ya san bana so baya yi abin da nake so shi yake yi sai ya je yana kaunanka to ina ga kuma Allah madaukakin sarki to wannan abu ne wanda yana da saukin a faɗe shi amma aikata shi a aikace kuma to sai an yi da gaske shin da gaske kana iya barin abinda Allah ke so ya galaba akan abinda kai kake so to daga nan sai ka yaki zuciyanka san zuciya sai ka yaƙe shi kuma abu ne mai wahala kwarai da gaske shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan yazo yana yin abubuwa da suka danganci ibada sai ka ga kamar yana wahalar da kan shi haka sahabbai suke gani hatta matan shi su ce ya manzo Allah me yasa ka matsa wa kanka kai ba Allah ya riga ya baka garanti yayi maka komai to me zai sa kuma ka ci gaba da wahalar da kanka manzo Allah da yake ya fahimci cewa wato fifita abin da Allah ke so akan abin da shi yake so shine daidai da haka shi baya ganin nauyin abin da yake aikatawa sallar nafila in yazo yana yi har sai kafafu shi sun kumbura sai da Aisha ta ce ya haka yace afala akunu abdan shakura bana ba kasance bawa mai godiya ba da Allah ya mun baiwa ya fifita ni ya ni'imta ni ni kuma in gode wa Allah kaga ashe alamun godiya ga Allah shine ka ƙara dukufa wajen ibada mu kuma a yau idan Allah ya mana baiwa to alaman wai muna murna muna jin daɗi shine kuma mu saba wa Allah to kaga wannan alamar mutum ya kauce daga hanyar Allah ne domin matukar kana son Allah ya kaunace ka to zaka ƙara kankan da kanka ne wajen abin da zai samar maka da kaunan Allah a kowane yanayi a kowane hali Allah ya sa mu dace abu na gaba suka ce mutum ya yi kokari a koda yaushe ya rinka ainihin ganin girman sunayen Allah da sifofin Allah zuciyar shi ya zama yana ainihin wato girmama Allah yana girmama sunayen Allah da sifofinsa wato babin aqida kenan wajen al-asma'u was sifat me kake fahimta da sunayen Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi tis'an wa tis'ina isman Allah na da wasu sunaye casa'in da tara ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye su duk wanda ya haddace su duk wanda ya fahimce su yadda ya kamata manzo Allah ya ce zai shiga aljanna to ma'anar wannan shine kowane suna daga cikin sunayen Allah akwai abin da sunan nan ke ba yake wato fassaruwa zuwa gare shi to ka yi amfani da wannan sunan a wannan muhallin kuma ka fahimci Allah a matsayin wanda ya cancanci wannan sunan sannan Allah na da sifofi wanda shi kaɗai ya kaɗaitu da su ba wani bawa da yake musharaka da shi a cikinsu ka kaɗaita Allah a cikinsu saɓanin ‘yan bidi'a waɗanda suke ɗaukar sifofin Allah suke ɗaurawa wato abeban bautansu cikin shahinai ko shaidanu ko mala'iku ko wani abu makamacin haka Allah ka tsare mana imanin sannan abu na gaba suka ce daga cikin abubuwan da bawa zai ba da kulawa a kansu domin ya samu ƙaunar Allah shine ya rinka ainihin shaida ni'imomi da Allah ya masa na bayyane da na ɓoye Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan muka ce zamu lissafa ni'imomi da Allah ya mana ba za mu iya iyakancewa ba ni'imar gani zaka faɗa ne ko kona hanci da Allah ya baka kake iya mayyaze tsakanin abu mai kanshi da mai wari ni'imar hannu da Allah ya baka kake damkan abu da shi ko ko kafafu da Allah ya baka kake tafiya da shi ni'imar lafiya za a yi magana ko ko na ainihin wato shiryar da kai zuwa ga musulunci to niwomin Allah yawa gare su ana ba da wani labari a cikin wani hadisi tare da malamai sun raunata hadisin cewa akwai wani bawa a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki idan ya tashi yin hisabi aka zo kan wannan bawa to shi bawan tunda yayi wayo aka ce bautan Allah yake yi bai taɓa yin wani abu da ya saba wa bautan Allah ba da haka aka zo ranar tashi alkiyama sai Allah madaukakin sarki ya ce ya shiga aljanna da falalan Allah da rahman Allah to shi kuma sai ya fara riwa riyawa a zuciyar shi cewa a ya za a ce da falalan Allah ni da tunda tunda na rayu sujuda kawai nayi bautan Allah kawai nake yi har na mutu tsawon shekaru 40 ko kaza ai aiki na ya kamata ya kai ni aljanna sai Allah ya tuntube shi cewa bawa me kake riyawa ne a zuciyarka sai ce ai na ji an ce ta fara janna ne da falala bayan ina da aiki ban taba yin aikin sabo ba sai Allah ya ce mishi to idan tunaninka kenan bari a gwada ni'imomin da Allah ya maka a matsayin shi na mai ba da kyauta da baiwa a gwada shi da ibadar da kai a duniyar nan sai a fara mishi da ni'imar gani sai a ɗauko ganin shi na ido ƙwaya ɗaya sai a aza akan ma'auni da ayyukan ibada da ya yi ana azawa sai ni'imar idan nan sai ya rinjayi duk aikin da ya yi tsawon shekarun nan to daga nan kuma sai ya fara nadama sai idan shi ya fara raina fata sai kuma a ce to a ci gaba a auna na biyu a auna na uku daga nan sai ya gane cewa ashe ibadan da ya yi ba a bakin komai suke ba to daga nan kuma sai Allah ya ce to yanzu tunda aikinka bai kai bai taka kara ya karya ba a yi wuta da shi to daga nan kuma sai ya fara wato nadama a zuciyar shi sai Allah ya ce me kake riyawa sai ce ya Allah na gane kurena lalle ba zan iya sha ba sai da falalanka ya Allah sai Allah ya ce to yanzu aje aje da shi aljanna da falalan Allah shi yasa ko da wannan bai inganta ba ya tabbata a cikin hadisin Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yi kokari ku kusanci Allah maɗaukaki sarki da ayyuka da ya sa ku yi. Ƙaribu wa saddidu, ku kusanci Allah kuma ku tsaya daidai akan abin da Allah ya haza ku. Sannan ku sani cewa babu wanda zai shiga aljanna da yawan aiki da yake yi. Sai fa wanda Allah ya ni'imta shi da falalan shi. Sai sabai suka ce, har da kai ya manzan Allah? Kai ma ayyukan ka ba za shigar da kai aljanna ba? Ya ce wa hatta ana illa an yataghazmazani Allah bi fadlin minhu wa rahmah. sai fa wallahi Allah ya lulube ni da falala da rahama kaga manzon Allah kenan ko to ina kuma ga kai ina gani ina ga sauran bayi da haka mu rika tuna ni'imar Allah wanda yayi akan mu a kowane hali wannan zai sa mu ƙara fahimtar matsayin Allah kuma zai sa mu ƙara kusantar Allah wanda zai sabbaba Allah madaukakin sarki ya kaunace mu sai abu na gaba shine mutum a kowane lokaci ya rika ainihin wato karyar da zuciyarsa a gaban Allah mahaliccinsa a lokacin da kake keɓanta daga kai sai Allah musamman fi jaufin layi a tsakar dare idan ka tashi kana ibada wannan lokacin daga kai sai Allah lokaci ne da aikin bawa yakan fin kusa da ikhlasi fiye da riya saboda babu kowa a wajen daga kai sai aikin da kake yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan lokacin ya ba masallaci shawara cewa idan kana sallah kai kadai fali tawil ma sha'a ka tsawaita sallar ka iya ganin damanka amma in kana yi wa mutane limanci to ka ainihin wato sassauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa irin wannan lokaci to bawa yana keɓanta ne da Allah madaukakin sarki to Allah yana son ibada da bawa yake yi a irin wannan lokacin to a irin wannan lokacin kai kuma sai ka nuna kankan da kanka zuwa ga Allah madaukakin sarki ka yi wa Allah kuka ka nuna wa Allah kai ba kowa bane ka nuna wa Allah kai mai zunubi ne kana neman ya yafe maka inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa ant to a irin wannan lokaci sai ka nuna wa Allah madaukakin sarki babu wanda yake da wani ƙarfi ko iko ko dubara sai gare shi la haula wala quwwata illa billah to bawan da yake kusantar Allah tsakar dare da ibada yana kaiwa zuwa ga samun kaunan Allah madaukakin sarki Allah ka samu dace a gurguje na ainihin wato takwas din su shine mutum yayi kokari a koda yaushe ya rinka tuna Allah a cikin halayen da yake kasancewa a ciki ma'ana yayin da kake cikin harkar kasuwancinka ka tuna da Allah da haka sai ka hasaso me Allah ya halatta me Allah ya haramta to kar ku manta wancan kaida da muka wuce tun a baya cewa zaka rinka fifita abin da Allah yake so sama da abin da kake so da haka yanzu ga hanyar haram amma zaka samu kuɗi to wannan san zuciyarka ne ga hanyar halal kana ganin abin da zaka samu bai taka karaya karya ba sai ka fifita wannan na halal a saman na haram ga dama ta samu gare ka zaka iya shaye-shaye na giya ko kayan maye amma kuma sai ka tuna Allah ya haramta sai ka fifita abin da Allah yake so sama da wanda kake so ga dama ta samu gare gare ka yarinyar jama'a zaka iya yin zina da ita amma sai ka tuna Allah ya haramta irin abin da ya faru da hadisin mutane uku na ashabul ghar ko kun tuna shi ɗayan su da abin da ya addu'a kenan ma yace har ya ya tsaraitar da kanshi ya cire kaya a jikin shi da mata cire har cinyen shi ya hau kan nata amma sai ta ce mishi ji tsoron Allah sai ya ji tsoron Allah ya tsaga zuciyar shi sai ya miƙe a irin wannan halin ka iya jin tsoron Allah ya nuna lalle kana hasaso lamarin Allah ko da yaushe to in ka kai ga wannan to shine sai ka rinka kiyaye sakon Allah kuma ka yawaita kusantar Allah madaukakin sarki na taran su na kusa da karshe ma masu albarka shine mutum ya yawaita zama cikin bayin Allah mutanen kirki domin duk sanda kake tare da mutanen keki to lallai damar ka saba wa Allah zai yi karanci haka ne ko ba haka bane yanzu ku duba yadda muke zauna a nan ko da mutum na da wani ɗabi'a na saban Allah za ka ga ba zai iya yi wa nan amma in yana cikin mutanen banza fa ko da bai so su kuma za su ingiza shi da haka mutum ya zaɓi bayi nagari ya rinka mu'amala da su ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yakunukum khabala la yakunukum khabala mutum ya rinka zaben irin shi wajen kirki da gatta Allah ya sa mu dace daga karshen sa yin uwa masu albarka shine mutum yayi kokari ya yi wato rinka bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan da gaske kuna kaunar Allah su ku yi min biyayya ku yi mawa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya duk wanda yake yi wa manzon Allah biyayya to zai kai zuwa ga ne hubbillahi ta'ala zai kai zuwa ga kaunar Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayi da yake kauna kuma ya ba mu ikon kiyaye dokokinsa a sarari da ɓoye yan uwa masu albarka a nan ne zan ainihin wato a saurara a dama ni na zo in yi sharan fage ne ga malamai na wanda su ne za su yi mana wa'azi da fata abubuwan da na ambata Allah ya amfanar da musu duniya da lahira ine wa kowa fatan alkhairi da wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum